بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو شاتر قوة رمضان شكرة تدبو da dari hudu da talatin da uku hijira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da da da da da shida ne ko bakwai ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha sha biyu a lissafin turawa za mu ɗora akan inda muka tsaya a cikin tafsirin suratul anfal yau za mu tashi ne akan aya ta 41 daidai wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba jiya Allah madaukin sarki yayi magana akan sakamakon da yanke wa kafirai saboda sun kisa hannu dangane da barnar da suke yi na karyata annabawa da kuma karyata alkur'ani da kin aiki da shi ya ce idan sun hannu to shi kenan zai musu afuwa zai gafarta musu wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah kulluhu lillah fa in intahaw fa inna Allah bima ya'maluna basir wa in tawallaw in suka juya baya fa alamu anna Allah maulakum ku sani cewa Allah shine majibincin al'amuran ku ni'mal maula wa ni'mal nasir madalla da maula ubangiji majibantin lamarin mutane kuma shine mai taimako tabaraka wa ta'ala wanda yau kuma za mu tashi magana ne akan ganima da hukunce-hukuncenta na malam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير Allah madaukakin sarki yake cewa ku sani annama ganimtum min shay duk abin da kuka samu na ganima ko menene shi fa anna lillahi khumsahu to ɗaya bisa biyar na Allah ne tabaraka wa ta'ala walin rasul da kuma manzansa sallallahu alaihi wasallama walidil qurba da kuma dangi na kusa wal yatama da marayu wal masakini da miskinai wabni sabil da kuma 'yan tafarki matafiya waɗanda suke suna kan hanya in kuntum amantum billah idan har kun yi imani ne na gaskiya da Allah tabaraka wa ta'ala cewa shine mahalicinku kuma shine mai baku shine kuma mai hana ku idan kun yi imani kun yadda da Allah to sai ku karɓi wannan hukunci ɗin wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an da kuma abin da muka saukar wa bawanmu kenan idan kuntum in kun kasance kun yi imani da abin da muka saukar wa bawanmu shine Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama yawmal furqan shine ranar yakin badar me yasa aka ce da yakin badar yakin badar ranar yakin badar yawmul furqan saboda ita ce ranar da Allah ya bambance tsakanin ƙarya da gaskiya Allah ya bambance tsakanin musulunci da kafirci kuma ya bambance tsakanin tsakuwa da aya ya bambance tsakanin zare da abawa yawmal taqal jam'ani ranar da rundunoni guda biyu suka haɗu suka gwabza hizbullahi wa hizbu shaidan ƙungiyar Allah da ƙungiyar shaidan wannan rana ranar juma'a ce sha bakwai ga watan ramadan ranar aka fafata wallahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan dukkan komai ala nasrikum ma'a qillatikum wa kasratihim ko din kadan ne ko musulmi su kuma kafirai sun fi ku yawa amma Allah mai iko ne akan ya baku agaji da taimako akwai abin da nake so mu fahimta wanda zamu yawaita ambaton su a cikin waɗannan ayoyi da zamu karanta nan gaba akwai abin da ake ce da shi ganima akwai abin da ake ce da shi alfai'u ita ganima da alfai'u suna ne guda biyu da dukiya yake nufin dukiyar da musulmi suke samu daga wato arziki na kafirai wasu malamai sun ce da alfai'u da alganimatu duk abu ɗaya ne kawai ana nufin dukiya da musulmi suke samu daga hannun kafirai ba su da wani bambanci wasu malaman suka ce a'a akwai bambanci tsakanin alfai'u da alganima suka ce idan an ce ganima ana nufin abin da musulmi suka samu ta hanyar yaƙi sai da aka yaƙi suka same su dukiyar da musulmi suka samu ta hanyar yaƙi ita ce ganima fai'u kuma shine dukiyar da aka same ta bayan an yi sulhu ba tare da yaƙi ba to haka wasu malaman suka faɗa za mu zo mu yi bayani akan um, wato waɗannan abubuwan guda biyu nan gaba kaɗan wajen yadda za a raba su to a nan gurin in kun lura Allah ce fa anna lillahi wa alamu anna ma ganimtum duk abin da kuka samu na ganima fa anna lillahi khumsahu wa lirasul wa lidhil qurba na Allah ne to suka ce to me bukatar a ce na Allah ne dama akwai wani abin da ba na Allah ba ko ba fahimta ba babu wani abin da ba na Allah ba komai na Allah ne tabaraka wa ta'ala to amma wannan idafa din da aka danganta ganima cewa ta Allah ne idafatu tashrif ne ta ɗaukakawa ne kamar yadda ake cewa baitullah gidan Allah ɗakin Allah ba wai ana nufin cewa Allah idan an je yaƙi an yi an samu ganima Allah ma yana da kasonsa da ake warewa nasa a bashi ba to me zai da shi ku ne mabukata ko ba ka ba Allah bai da bukata yi wallahu al-ghani wa antum al-fuqara Allah mawadaci ne ku ne talakawa mabukata da duniya da lahira duk kayan Allah ne to wannan haka al-hasan al-basri da su imamu qatada su imamu ata ibnu abi rabah cikin tabi'ai da su Ibrahimu Nakha'i da su Imamu Sha'abi haka suka fassara suka ce rabon Allah da rabon manzan Allah duk ɗaya ne da ya ce fa anna lillahi khumusahu wa lirrasul dinnan duk abu ɗaya ne to da ya ce khumusahu ɗaya bisa biyar kenan wannan yana nufin idan aka je yaƙi aka je jihadi duk dukiyar da aka samu gaba ɗaya za a kasa ta kashi biyar ne kun gane? za a kasa ta kashi biyar to kashi ɗaya a cikin biyar ɗin shine za a ware wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kuma da shine za a ba wa dangi da miskinai da matafiya ma duk aikin musulunci dai gaba ɗaya da abin da ya shafi shi manzon Allah din gaba ɗaya a cikin wannan ɗaya bisa biyar din ne ɗaya bisa hudun fa ai wannan sauran kaso hudun fa to wannan kuma shine za a rarrabawa sauran mutane wanda suka je yaƙi a kasafta musu ko da yake wasu malamai sun yi wata fassarar ba wannan ba suka ce a ita ganimar kashi biyar kashi shida ake kasata to sai a ɗauki wato ɗaya a bawa ɓangaren manzan Allah sallallahu da wannan sauran kuma sai a bawa wato mabukata suka ce kashi ɗaya na Allah ne kamar yadda aka faɗa to wannan na Allah ɗin to ya za a yi suka ce na Allah fa anna lillahi ɗin nan walin rasulu raba shi gida biyu suka yi shi yasa ya zama kashi shida fa anna lillahi kaso ɗaya na Allah ne kamar yadda ɗazu muka ce ba a ware wa Allah wani kaso to a wannan ra'ayin ra'ayin su abil aliya to ana ware wa Allah to ka san Allah ya za a yi da shi sai a kai shi ka'aba ka san Allah a kai shi ɗakin Allah kenan a kai shi ɗakin ka'aba sai a je a yi aikin Allah da shi kaga saura kaso biyar to ɗaya a cikin biyar ɗin nan sai a ba annabi da waɗannan mutane da aka faɗa miskinai matafiya da waye da dangi da marayu duka to sauran kuma sai a rabawa waɗanda suka je yaƙi to amma wannan ra'ayin ba shi da ƙarfi ra'ayin farko da na faɗa shi yafi shi yafi inganci to akwai wata magana da aka ruwaito daga ibrahim annaka'i ya ce sayidina abubakar da sayidina umar allah kara musu yadda bayan annabi ya bar duniya wannan kaso da aka ce za a kasa ganima kashi biyar za a ba annabi sallallahu alaihi sallama to sai suka ce wannan tunda annabi baya nan sai su sai makamai na yaƙi maimakon wannan kudin sai a ce makamai na yaƙi da za a taimake mujahidun masu jihadi wasu kuma suka ce a za a mai da shi ne tunda annabi baya nan kawai sai a kasa dukiyar kurin kashi biyar ai kashi hudu kawai a rabawa wato wato mayaka Allah ya ce wali zil qurba ana bawa dangi na kusa wannan dangi din ana nufin dangin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a karibin nabi sallallahu alaihi wasallam to malamai suka ce su waye dangin annabi zil qurba din wasu suka ce dukkan qurayshawa gaba daya wasu kuma suka ce a'a dangin annabi su ne waɗanda suke bai halatta su ci sadaka ba tunda Allah ya ce kada su ci sadaka to idan an je yaƙi to cikin wannan kasan sai a wara musu da shi za su rinka rayuwa su ne zulƙurba ɗin dangin annabi wanda ba sa cin sadaka wasu malaman irin su mujahid suka ce banu hashim su ne dangin annabi zulƙurba ɗin banu hashim ne imamu shafi ya ce banu hashim ne da banul muttalib ya cire banu abdushams ya ce babu bani abdushams da babu kuma banu naufal duk ba su da rabo duk da cewa dai yan uwan juna ne ko da yake ana kawo wata riwaya daga ibn al-musayyab daga jubair ibn mut'im daga babansa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo kasa rabon dangi na zil qurba din nan sai ya bawa bani hashim da bani muttalib amma bai bawa bani abdushams ba kuma bai bawa bani naufal ba kamar yadda aka ruwaito imam shafi ya fada shi a cikin al-musnad haka imam bukhari ya fada shi cikin kitabul maghazi shi malamai sun yi sabani dangane da wannan rabo na zil qurba shin yana nan har yanzu na dangin annabi din nan kaddara da an je yaki an je jihadi shugaban musulunci yaya zai yi da wannan rabo na dangin annabi shin abin yana nan kokotun zamanin annabi ya riga ya kauce in annabi ya tafi da yawa cikin malamai suka ce hakki yana nan yana tabbaci a neme su duk inda dangin annabi suke inda an je yaki duk abin da aka samu to suna da rabo a basu wannan shine ra'ayin imamu malik da imamu shafi'i Allah ya kara musu yadda da rahama wasu malamai ashabun ra'ayi ake ce da su sun tafi akan cewa gaskiya wannan aikin babu shi yanzu suka ce rabon annabi sallallahu alaihi wasallam da rabon danginsa duka za a hada ne a tukuikuye su kurin a da su cikin wannan alhumus din ɗaya bisa biyar din nan kurin aje a yi aikin musulunci da su sannan za a ba wa marayu za a ba wa miskinai da matafiya wannan kan ko ina ai akwai su akwai marayu miskinai da matafiya kun ga anan ina so ku lura da wani abu gida guda ashe kullun su marayu da miskinai da matafiya suna damfare da mu ne mu ne ya kamata mu rinka taimaka musu tunda ko yaƙi aka je jihadi akwai rabon marayu wanda aka abandonin din su yanzu aka watsar da su ba a damu da su ba ka duba ko jihadi ko ganima aka zo rabawa akwai hakkin marayu sai an cire musu amma yanzu waye yake tunanin marayu kuma ba inda ba marayu ana zaune a unguwa sai ka ga mutum yana da 'ya'ya tara yana cikin talauci da kyar yake neman musu abin da za su ci ya faɗi ya mutu matar ba ta da komai ba ta da 'yan uwa masu hali ba su da iko ba su da komai sai ta shiga halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba ta da hukumar da za ta taimake ta kuma mutanen unguwa ba su da tunanin bari su taimaka wannan gidan gidan marayu ne bari mu rinka kawo musu sadakar abinci ba a yi ba a fiye yi ba al'adar mu kawai sai dai su je su yi ta rayuwa on their own su je su nemo wa kansu abin da za su ci da abin da za su sha to kaga ashe tsarin musulunci tsari ne da ya lura da marayu kuma ya kamata kowa ya sani cewa nauyin maraya yana kansa kuma ko da maraya nan ba naka bane dan ko wata rana kai ne zaka zo ka mutu ka bar marayu idan ba ku taimaki marayu ba ba ku agaza marayu ba to shikenan wata ran ƴaƴanka za su zama marayu lalle wata ran ƴaƴanka za su zama marayu kuma ko a kabari kake kwance haka baka labarin ga ƴaƴanka suna cikin wulakanci da kaskanci sun rasa wanda zai taimake su ina jin gaskiya ba za ka ji daɗi ba wasu malamai suka ce hakkin dangin annabi yana nan amma a duba masu kuɗi a cikin su kar a ba su a ba wa talakawa yani yi talil fuqara minhum wa yutar kul agniya suka ce sun yadda har yanzu wannan hakki yana nan hukunci yana nan amma duk wanda yake mai kuɗi ne a cikin su to kar a ba shi amma a bawa wanda yake talaka miskini to ala ayi hal da alkur'ani da hadisi dai sun tabbatar da wannan hakki yana nan dan babu wanda aya da ta zo ta soke kuma halifofin da suka biyo bayan manzon Allah sallallahu alaihi sallama sun yi amfani da wannan hukunci kuma sun ba su kuma ba a fifita tsakanin talaka da mai kuɗi ba kawai komin wadatan ka inda dangin annabi ne ana tsakura a baka ga Abbas ibn Abdul Muttalib yana cikin dangin annabi ko wannan ko shakka babu tunda babba yake ga manzon Allah yana da kuɗi yana da hali amma wala idan an zo rabon nan bashi ake yi to kun ga ashe nan ba wani bambanci tsakanin wani mai kuɗi da wani mara kuɗi da sauransu akwai ma malaman da suka ce za a duba tsakanin namiji da mace a fifita in namiji ne a bashi kaso biyu na mace a bata kashi kaso ɗaya lizzakari mislu hadzul unsayni kenan wannan dai shine maganganun malamai dangane da wannan to zance mafi inganci in dai suna nan din dangin annabi to ya kamata a ba su in dai har an yi jihadi din an samu abin da aka samu kada a zo a cinye a manta da su dan ku dangin annabi sun wuce a wulakanta su wal yatama da marayu al yatama jam'i ne na yatim yatim ana nufin maraya shine wato as-saghiru alladhi la aba lahu dan karamin yaro ko yarinya wanda ba su da uba wanda ubansa ya mutu yana yaro mun sha faɗa muna maimaitawa in dai mutum ya girma ya balaga ba a ce da shi maraya al-yatimu yatimul abi kuma dan mutum mahaifiyarsa ta mutu ba a ce da shi maraya a musulunci dan wanda ubansa ya mutu ya fi abin tausayi sama da wanda uwarsa ta mutu uba ai shine gaba ɗaya nauyin gida a kafaɗa sai yake yayin da ya tsuguna ya kwanta kuma an shiga cikin wahala da talauci da bukata to ana ba su ma cikin kayan wato ɗaya bisa biyar ɗin nan wal mis- wal masakin ahlul faqa wal haja min al muslimin masakin ɗin mabukata cikin musulmi ne talakawa kenan su ma ana tsakuran musu idan an zo cikin baitul mali dukiyar gwamnati kenan ana tsakuran musu a basu to daga nan ne malaman da suke ganin cewa lalle wajibi ne gwamnati ta ciyar da talakawa ta taimake su suka samu hujja suka ce idan dai har za a je yaƙi a je jihadi an ware rabon Allah da manzan Allah da miskinai da dangin annabi da matafiya har matafiyi ma an ce dole a ware masa kudinsa a gwamnati to ya za a zo a bar talakawa gwamnati tana da kudi tana samun kudin fetur tana samun kudin rabano alhali akwai al'ummata da suke zaune ba su da aiki ba su da hanyar aiki amma kawai wani ya zo ya rubda ciki yana cinye kudin nan su kuma ba a ba su komai suka ce dole a tsakuran musu wani abu ko da ko ba sa yin aiki in ma ba sa yin aikin a kirkiran musu da aiki da za a ba su kuma a rinka da za a rinka biyan su wannan kuɗi da za a taimaka musu a rayuwa suna da haƙƙi a cikin kuɗin gwamnati har shi yasa Allah ya bada fetur din ake diban sa a banza ba sai ake ba ko fetur din da kuke diba sayowa kuke yi tambaya nake sai ake a ƙasa yake Allah ne ya bada shi arziki ne ko a cikin ruwa ko a cikin ƙasa tono ake kamar yadda za a tona rijiya yanzu rijiyar gidanka ruwan da kake ɗiba siya kake to kamar yadda ake tonar rijiya a ɗibi ruwa haka ake ɗiban fetur ɗin nan kuma fetur ɗin ma ba abu guda ɗaya a fidda fetur a fidda gas a fidda kananzir a fidda man jirgin sama a fidda kwalta da abubuwa da yawa kayan arziki da yawa ake fitarwa Allah fa yana da hikima kar ku ɗauka Allah subhanallah wato bai san me yake yi ba Allah yana sane da abin da yake yi kuma ya fitar da wannan ne don a raya ƙasa a taimaki mabukata amma yau inda a ce zuwa ake mu je mu siyo fetur nan mu kasa mu sayar kaga wani abu ne daban amma a ƙasa ake ɗiban sa da sauran arziki na ƙasa da dama amma sai a bar bayan Allah kuma suna cikin talauci mutum ɗaya sai zo ya ta ɗebe kuɗin ya sace gaba ɗaya wabni sabil da matafiya ɗan tafarki shine al-musafir al-ba'id an malihi wannan matafiyi duk wanda yake matafiyi ne to mabukacin taimako ne kuma ko da multimiloniya ne a garin su shi yasa suka ce ibnu sabil shine matafiyi wanda ya nisanci dukiyarsa zai iya yiwa a garin su yafi kowa kuɗi amma inda yana kan tafiya to abun a taimaka masa ne tunda dai ba da dukiyar tasa gaba ɗaya yake yawo ba Allahumma illa yanzu da abubuwa sun ce canja ka iya ɗiban wani abu na dukiyarka ka tafi da shi ko a aljihu ko a kati ko wani abu makamancin wannan to su ma dai ana taimaka musu to shine kuma shari'a ta shimfiɗa inda wani zai zo matafi ne dan tafarki usuli yanke masa yake neman taimako a taimaka masa kada duk wanda ya zo a ce a ƙarya yake makareci ne ba daidai bane eh na yadda akwai makareta akwai masu gaskiya to sai a bincike abinda bincike ya bayar sai ku yi aiki da shi amma ba wai duk wanda ya zo neman taimako yana kan hanya sai a kore shi ba kuma cikin sauran rabo kuma ana ba wa masu kamar yanzu kashi hudun nan sune suka saura wannan fa duk a kashi biyar din nan ɗaya bisa biyar one over five din nan shine fa duk ake ba waɗannan mutanen to kashi hudun nan kuma shine ake rabawa sauran mayaka to shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yanda za a raba kamar da Abdullahi dan Umar ya rawaito manzo Allah ya raba ga mutumin da yake ya zo da da doki duk wanda ya je jihadi da doki ana ba shi kaso uku ake ba shi idan an zo kasawa za a ba shi kasansa shi daya doki kuma yana da kaso biyu ma'ana doki yana matsayin mutum biyu ne to idan ka zo da doki to za a baka kaso uku ne sahman lahu wa sahmaini li farasihi rabo ɗaya nasa rabo biyu kuma na dokinsa wannan haka imam bukhari ya fidda wannan hadisin da imam muslim kuma haka aka aikata aikace kuma shine ra'ayin da yawa daga cikin malamai ma'abuta ilimi su imamu sauri da su imamu auza'i su imamu malik da su abdullahi bin al-mubarak da su imamu shafi'i da su imamu ahmad da su imamu ishaq duk wannan ra'ayin su kenan abu hanifa ne ya ware yake cewa kai rabo uku yayi yawa mai doki a bashi kaso biyu mai tafiyar kafa shi kadai wanda bai zo da doki ba yaki a bashi rabo ɗaya wanda ya zo da doki a bashi rabo biyu nasa ɗaya na dokinsa ɗaya in ji abu hanifa allah masa rahama to amma zance mafi inganci abinda annabi ya faɗa shi ake bi ba abinda abu hanifa ya faɗa ba alqawlu qawlu rasulillah yawa sallallahu alaihi wasallam magana ta annabi ita ce Allah ya saka Abu Hanifa Allah ba shi lada watakila hadisin bai zo masa bane ko bai inganta ba wajensa to akwai waɗanda ake zuwa yaƙi da su waɗanda ba ma'abuta yaƙi ba kamar bayi da mata da yara ƙanana akan tafi da su yaƙi don su rinka taimakawa waɗanda suka je yaƙi ko wajen ɗebo musu ruwa ko in an sari wani su taimaka su ɗaure masa rauni ko na makamancin wannan to su kuma ana ɗan tsakura ne a basu su ma a ciki ake ɗan wafta sai a ɗan tsakuran musu a basu su ma ba a manta da su mata da bayi da yan yara ƙanana to abin da aka samu na ganima kamar gidaje in an mallaki gidaje ko motoci ko kuma wasu abubuwa manya haka wanda ba zai yi a ɗauke su a tafi da su ba to su ɗin ma dai raba su ake kamar yadda ake wato raba ganima ɗin ana raba su ne kalman kuli abin da ake nufi alman kul shine abin da ake ɗaukan sa a tafi da shi shi ma haka ake raba su amma imam abu hanifa ya ce a dangane da irin waɗannan abubuwa wanda ba ɗaukar su ake a tafi da su ba irin su gidaje kamar su gidan mai ko gidan biredi ko wani kamfani ko wani abu da aka same shi a cikin ganima to wannan liman shugaba shine zai duba abin da ya kamata ya yi da shi amma baya cikin abin da za a raba wa sauran mayaka zai iya sa shi ya zamanto waƙafi abin da al'umma za su yi ta amfanuwa da shi a ƙarshen zamani to amma dai zahirin ayar gaskiya bata bambance tsakanin almanqul da ghairul manqul ba almanqul da kuma al'aqar kenan dai duk raba su za a yi sannan akwai ka'ida da manzo Allah ya shimfiɗa duk wanda ya je yaƙi ya samu wani mushriki kafiri ya kashe shi to yana da salab ɗinsa salabuhu abin da ake nufi da salabuhu wato mushrikai kafirai da idan sun zo zuwa yaƙi sai mutum ya je ya sako kaya wato kayan zinari ya yi kwalliya da zinari da azurfa dokin sama ya sa masa zinari da azurfa takwabin sama ya masa ado da zinari da azurfa kayan arziki kuɗi ko mutum ya zuba wani kayan yaƙi in ya zuba kayan yaƙin na kuɗi ne mai tsada to sai annabi dan ya zabarar da musulmi sai ce duk wanda ya kashe wancan kafirin mai alfahari da zuwa da kaya masu tsada to ya kwashe duk kayan jikinsa nasa ne duk arzikin da ya samu nasa shine salaf annabi ya kafa wannan doka din wannan sai ya ƙara musu ƙwari da ƙarfin gwiwa da rashin tsoro su zo su tinkari waɗannan mutane ba sa musu kurjini annabi ya ce man qatala qatilan lahu alaihi bayyina falahu salabuhu duk wanda ya kashe wani yana da hujjan cewa shi ya kashe shi to shi kenan zai ɗauki kayan da aka samu wato a jikinsa shine salab wannan ka'ida ne da annabi sallallahu ya ya shimfiɗa kuma a shari'ar musulunci ba laifi shi shugaba jagora kwamandan yaƙi yana da dama ya yi ƙari ga wasu wanda suka nuna jarinta a cikin yaƙi bayan an zo an gama raba ganima to yana da daman ya ga kai wani ya nuna jaranta to ya kaddada kara masa saboda ya nuna jaranta kuma wahalar da ya sha ta fita kowa idan yayi haka ba za a ce yayin rashin adalci ba ko kuma a ce wai dole ne sai an raba tsakanin kowa da kowa daidai daidai an ruwaito hadisi daga abdullahi dan umar kamar da imam bukhari ya fitar da shi da muslim a kitabul jihad cewa manzo Allah ya kasance yunaffilu ba'da man yaba man yab'asu min as-saraya li anfusihim khassa annabi yana yin kari wasu daga cikin waɗanda annabi ya tura idan an dawo yaki sai musu kari bayan siwa qismu amatil jaysh bayan abin da aka raba sauran jama'a annabi sai ya kara musu wannan annabi yana yi kaga kenan ba laifi um, liman ko shugaba ko komanda zai iya yin ƙari ga wanda ya ga sun cancanci ƙari ɗin to wannan kenan to amma magana akan alfai'u kamar yadda muka faɗa shine dukiyar da musulmi suka samu ba tare da an je yaƙi ba bi ghairi ijafi khailin wala rikab kenan kaga wannan duk bayanin da muka yi na ganima ne wannan yaƙi aka yi aka je aka karɓa a wajen kafirai aka kwata kamar yanzu misalin alfai a je a yi sulhu da kafirai a ce to mun yi sulhu da ku za a zauna lafiya amma za ku rinka ba da wani abu me za ku rinka bayarwa to za su rinka ba da kaza haraji ko kuma jizya to wannan kaga ba fada ba komai aka karba shine ake ce da shi alfai'u ko kuma akwai duk alfai'u ne dukiyar da ake karba hannun kafirai in sun shigo garin musulmi misalin kafirai suka shiga garin da ba nasu ba na musulmi suka ce sun zo su yi kasuwanci ne to sai a ce to idan kun shigo garin mu gaskiya sai kun rinka biyan kuɗi akwai haraji da za mu shimfiɗa muku ku rinka biya to wannan shi ma ana ce da shi alfai wannan dukiyar da aka tara ta shin hukuncin ta ne da ganima ko kuma wani daga cikin kafirai yana da dukiya ya zo garin musulmi sai ya fadi sai ya mutu kuma ba yi da wani magaji shikenan wannan dukiyar gaba ɗaya za ta koma ne cikin dukiyar musulunci saboda al-islamu ya'lu wa la yu'la alai musulunci shi ke sama ba a danne shi to wasu malamai suka ce wannan dukiya ta fai wannan da nake bayani ta annabi ne kadai sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa kamar yadda sayyidina Umar yace inna Allah qad khassa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hadha al-fai'i bi shay'in lam yu'ti ahadan ghayrahu annabi yace sayyidina Umar yace Allah ya kebance manzon Allah da wannan dukiya ta fai'u bai ba wa kowa ba shi kadai aka bawa hadisin Abu Dawuda Allah ya kara masa yadda da Imam An-Nasa'i suka ruwaito da Imam Ahmad a cikin Musnad kuma aka yazo a cikin Durrul Mansur tafsirin Durrul Mansur sannan sai Umar ya karanta ayan nan wa ma afa Allahu ala rasuli minhum har izuwa ƙarshen aya malamai sun sabani to bayan manzon Allah to ya bar duniya idan an ce fai'o na manzon Allah ne kadai to idan annabi ya bar duniya to wa za a bawa wasu ka ce a'a duk shugaban da ya biyo bayan annabi shine yake da cancanta ya amfani da wannan alfai'u amma imamu shafi'i yana da zance guda biyu ra'ayi ne guda biyu ya ce za a duba mayaka da suka je yaƙi da ake da list ɗinsu a diwani na jihadi su ma a tsakuran musu saboda ai su da suke zuwa su je su yaƙi ai sun tsaya ne a makafin annabi don su suke taimakon addini da haka suna da rabu a cin alfai'u zance na biyu ya ce wannan alfai'u shugaban da ya biyo bayan annabi ba shi zai amfani da shi ba a'a a sa shi a cikin asusun gwamnati sai a sa shi a cikin masalihul musulmi duk abin da zai wa musulmi aiki a rinka gina wa musulmi masallatai a tona wa musulmi rijiyoyi a taimaki mabukata duk abin da zai taimaka wa mutane ko a yi musu hanya to wannan shine yadda za a yi amfani da shi wasu suka ce shi kansa fai'un nan za a kasa shi kashi biyar ne kamar yadda ake kasa ganima kamar yadda imamu shafi'i ya faɗi wannan ya ce yukhammas a raba shi kashi biyar kamar yadda ake raba wa ainihin kamar yadda muka yi bayani akan yadda ake raban ganima amma da yawa cikin malamai sun ce ba wani kashi biyar da za a kasa shi yawa kurin wuri guda za a tura shi kamar yadda aka yi bayani na annabi ne sallallahu alaihi wasallama in kuma baya nan na jami'ul musulmi ne gaba ɗaya suna da haƙƙi su yi amfani da shi to to wannan kenan a nan gurin idan kun fahimta ayat ta yi mana magana dai akan in an samu ganima za a kasa ta wannan kaso a bawa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma sauran musulmi a cikin wannan ganima da aka raba din a nan ake daukan kuɗi a sayo annabi abinci tunda shi baya cin sadaka dan wani zai iya tambaya ce to manzan Allah me aikin sa me sana'arsa to wannan ganimar idan an je an yaki an kasa ɗaya bisa biyar wannan kashi ɗaya din wanda aka tara a baitul mali to daga nan ne ake diba a sayo manzo Allah abinci da shi da iyalansa da dukkan bukatunsa na kuɗi a ciki ake yi bayi da bukatar ya je gurin wani ya roke shi ko ya ce wani ba ni sai dai kuma za a iya zuwa a wayi gari aljihun gwamnatin babu komai to daga nan ne aka samu hujjar cewa shugaba da yake wa mutane shugabanci ba laifi za a iya yankan masa albashi cikin aljihun gwamnati a rinka biyan sa tunda ya tsaya wa musulmi yana taimaka musu to wannan kenan um, imam muhammad al-aminu shankiti a cikin littafinsa adwa'ul bayani ke cewa zahirin wannan aya ta wa'alamu annama ganimtum min shay'in tana nuna cewa ashe dukkan abinda musulmai suka samu na dukiyar kafirai za a raba shi ne kamar yadda aya ta faɗa kashi biyar a nan gurin ba a ce ma abinda suka same shi ta hanyar ƙarfi ko ta hanyar yaƙi ba maganimtum kawai so yake yi bayani ya ce kamar a nan ɗin a cikin ayar da fai'u da ganima duk ɗaya bisa biyar za a raba su sai ce to amma kuma a cikin wato suratul hashir Allah ya yi wani bayanin daban cewa dukkan dukiyar da Allah ya ba wa musulmi ba tare da sun yi yaƙi ba ba tare da sun hau dawaki sun tada ƙura ba to wannan gaskiya la yuhammas ba za a raba shi ɗaya bisa biyar ba so yake iya ce muku wasu malamai sun yi aiki da wannan ayat ta wa'alamu annama ganimtum suka ce da ganima da alfai'u duk ɗaya ne shi yasa idan an zo magana akan alfai'u sai su ce duk hukuncin fai'u da hukuncin ganima duk ɗaya ne to shi malam Muhammad al-Aminu Shanqiti a cikin azwamul bayan sai ya ce a'a kamar zahirin ayan za a iya fahimta haka amma kuma a cikin suratul hashri sai Allah yayi bayani kuma akan alfai'u wannan aya ta cikin suratul anfal ta yi magana ne akan ganima waccar ta cikin suratul hashri ta yi magana ne akan wato alfai'u to shine sai ce cikin suratul hashir din ta nuna ba a raba wannan alfai'u dukiyar da aka same ta ba fada ba yaki ba wani wahala wannan ba a raba ta kashi biyar ba a yin haka yace kamar yadda Allah ce ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama awjaftum alayhi min khairin wala rikab yace ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi walirrasul kaga nan bai ce za a raba shi kashi biyar ba to kuma wannan ita ce magana gaskiya da tafi inganci kuma shine na fi karkata zuwa gare ta cikin maganganun malamai Allah ya saka musu da alkhairi almuhim dai wannan shine dan bayani takaice dangane da ganima da alfayu dan koda wata rana zaka ji an ce ganima to kaji dai me ganima ko kaji an ce alfayu kaji wasu sun ce abu ɗaya ne wasu sun ce akwai bambanci gashi dai abin da suka faɗa Allah ya ganar da mu na malam
إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم To a wannan aya kuma Allah ya fara yi mana bayanin yadda yakin badar din ya kasance da yadda suka karkasu su kafirai da kuma musulmi a ina musulmi suka tsaya a ina kafirai suka tsaya to shine Allah ya ce idza antum bil udwati dunya ku tuna yayin da ku musulmi kuke wani wuri da ake ce da shi al udwati dunya wannan kwari wanda yake shine na ƙasa na kusa da Madina shine al udwatu dunya الدنيا تأنيثي نينا الأدنى الأدنى abin da yake kusa karib kenan ku ne kuke wannan kwari da yake kusa to yake kusa da ina yake kusa da madina ma'ana musulmi su ne kamar yanzu misalin nan bayana ita ce madina can kuma gaba ne to akwai udwatu duniya a nan inda kuke zaune shine udwatu duniya akwai kuma udwatul uswa can wajen waɗancan rumfuna inda mutanen can suke zaune to musulmi su ne suke inda kuke a nan gurin udwatul duniya wa hum bil udwatul uswa su kuma kafaran suna can gaba ɗaya gangaren kenan wanda take nesa al uswa ta anisi ne na al aqsa al aqsa shine abin da yake nesa kenan ma'ana su suke nesa da madina kafaran musulmi kuma suna kusa da madina akwai kira'a ta ibnu kasir da mutanen basra su a kira'in sun zo cewa suke idza antum bil idwa maimakon udwa idza antum bil idwati dunya wa hum bil idwati al quswa wal rakbu asfala minkum maimakon wannan kira'atu habs an asim suna karantawa bi dhammi al aini udwati dunya kamar da Allah ma karanta mana sauran malamai da bayan mut- ibnu kasir da mutanen basra da sauran malamai suna karantawa ne da dhamma luga ne kuma guda biyu duka ba laifi duk ma'anarsu guda ɗaya ne kamar yanzu misalin kiswa a larabci akan iya cewa kiswatun ana cewa kuma kuswatun ko alkiswa ko alkuswa kamar misalin rashawa ko a hausa ana cewa rishwa ana cewa rushwa ko ka ce rishwa ko ka ce rushwa ko ka ce idwa ko ka ce udwa ko ka ce kiswa ko ka ce kuswa ka gani dai yana iya ɗauka kenan luga ce guda biyu ana iya faɗa warrakbu asfala minkum su kuma ir karabka kenan su abu sufyan da mutanensa su kuma suna ƙasa da ku kenan mana wurin da suke ko kuna kan tudu su suna gangare suna wajen sahilul bahari wajen kogi kenan an ce ya kai mil uku tsakanin su da badar wannan asfala minkum din Allah ya ce walau tawa'atum lakhtalaftum fil mi'ad da kun zo haduwa ma ba za ku haɗu wuri guda ba dole za ku saba yace saboda musulmi sun fita ne a lokacin dan su je su taro su'ir din su kuma kafirai sun fita ne don su hana musulmin sai suka haɗu ala gairi mi'at ba zato ba tsammani sai aka haɗu sai aka yi rakwacam walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'at da sun da kun haɗu ma da za su gan ku ku kaɗan ne ku kuma su kuma sun fi ku yawa dole ku saba su suna da yawa ku kaɗan ne mutum nawa muka ce suka fito cikin musulmi ɗari uku da wani abu da goma sha ko cikin kafirai kuma fa mutum dubu kaga ai dole a saba to amma babu komai walakin li yaqdi Allahu amran kana maf'ula Allah yayi wannan ne ya hukunta al'amarin da yake daman dole sai ya faru zai taimaki waliyansa ya ɗaukaka addininsa ya halakar da abokanan gabansa shi sa ya ce li ahlika man halaka an bayyana wanda zai mutu sai ya mutu akan hujja in ma kafiri ne ya mutu a wannan wurin to ya mutu akan hujja yana kan kafircinsa ya mutu in ma musulmi ne dai ya mutu dai akan hujjar musuluncinsa kuma ga abu an gani kiru da muzu ranar bambancewa ne tsakanin ƙarya da gaskiya kurum kamar ya kafir ya mutu akan hujja ala bayyinatin uqimat alai an tsayar masa da hujja ake nufi ba yana nufi yana da wani dalili a wajen Allah ba ya mutu an tsayar masa da hujja shi ko musulmi ya mutu yana da hujja a hannunsa da je gurin Allah ce ya mutu yana filin yaƙi wa ya haya man hayya an bayyana wanda zai rayu kuma zai rayu shi ma ala bayyana shi ma dai kamar wancan musulmi ya rayu ya yi jihadi yana da hujja a hannunsa kafiri ya rayu shi kuma hujja ta tsaya masa a kansa ya ƙi bi gaskiya ya isha man ya ish ala bayyinatin kenan dan Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'sa rasula ba ma yi wa kowa azaba sai mun turo annabi yayi gargadi to annabi yayi gargadi kai bari ma da annabin suke fada su da mai gargadin suke fada take da take imam qatada yace ai wannan ma'anar aya shine li yadhilla man dalla an bayyina wa yahdi man ihtada ala bayyina wanda zai bata akan akan dalili ga dalili dai ya bata in ma mutum zai shiryu dai ga dalili dai ya je shiryu kawai shine a wata kira'ar liyahaya man kaga nan liyahaya man hayya ne to a wata kira'ar liyahaya man hayya suka kawo biya aini kenan wa ya haya inam wa ya haya man hayya maimakon wa ya haya man hayya kaga wannan hayya akwai tashdid akan ya din to a wata kira'ar ta mutanen Hijaz da Abubakar da Yaqub wa ya haya man hayya maimakon hayya kamar kashe kamar kace khashiya ne shi ma wasu kuma malaman sun karanta biya'in wahida da yawon guda ɗaya kamar yadda Allah ya karanta mana wa inna Allah la sami'un alim lalle Allah yana jin duk addu'o'in da kuke yi alimun kuma Allah ya san duka niyoyinku to sai me ya faru kuma mala
إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور و- وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور to an zo za a fara fafatawa shine Allah ce idh yuri kahumullahu fi manamika qalila ka tuna ya kai Muhammadu yayin da Allah ya nuna maka waɗannan mushrikai duk da yawansu sun kai mutum dubu amma Allah ya nuna maka su a cikin bacci cewa wato wato su kaɗan ne wasu malaman suka ce a fi manamika ba cikin bacci ba Allah ya nuna maka su a idonka kamar yadda Imam Hassan al-Basri ya fassara ba wai bacci ne za a ci yayi bacci Allah ya nuna masa a bacci ba a'a a idonsa da ya gansu sai ya gansu yan kaɗan duk da cewa an bashi labarin sun kai mutum dubu dan Allah ya ƙara wa annabi ƙwarin gwiwa kada ya ji cewa su ɗari uku ne kawai da sha uku misali su musulmi ya ji waɗancan kafiran su dubu ne ya firgita ya tsorita da ya zo ganin su kawai sai ya gansu yan firit wato faɗa ne ka zo za ka yi da wani mutum kai ga ka ga ka sangali a bushe siriri ba ka da ƙarfi wancan kuma ƙato ne kaya guda ana ganin ai wancan ya gama da kai ai yana haɗuwa da kai kuf ɗaya zai maka ya kifar da kai da Allah ya zo nuna maka shi ka gan shi kawai sai ka gan shi ma ɗan ƙarami ma ya nafi ka karanta to ya ka gani da wuri za ka kai masa farmaki to haka Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam a badar kafiran suna da yawa amma sai Allah ya karanta suka zama yan kaɗan wato sai ya gan su kamar ba su kai komai ya ce kai wannan nan da nan za mu kammala ma da su shi yasa ya ce wa sahabbai ce gashi nan ni ina ganin gawawakin su ma gashi nan tun baka abin ayyakin dan tsabar ya ba su garanti su kwantar da hankalin su ga su nan duk a kwance Allah ya nuna musu aka yi ta ɗiban su ana zabga su a cikin wata tsohuwar rijiya mala in an buge sai a zuba a rijiya aka ta tara su a cikin rijiya annabi ya ce ina alfaharin da kuka yi ina zage-zagen da kuka yi ina rashin mutunci ina maganganun da kuka faɗa kuna ina ya kira manya-manyan su ina wane ina wane ina wane Umar ya ce ya Rasulullah ya zaka zo kana magana ga mutanen da kad jiyyufu sun zama mushe sun zama gawa sai annabi ya ce tab ai yanzu kai baka fi su jin abin da nake gaya musu ba ai ai Allah ya dawo musu da ransu dan su ga kaskanci irin abubuwan da suka gaya mana Allah ya nuna musu kaskanci ga su a mace a cikin rijiya suna jin magana ta amma ba za su iya tashi ba wa yawmal qiyamati kuma ran tashi alkiyama suna cikin azaba wannan kaɗan kenan daga cikin sakamakon wanda ya yaƙi da Allah da manzon Allah da wanda ya yaƙi da musulunci ya yi faɗa da addinin Allah ko a fili ko a bayyane ko a ɓoye ko an sani ko ba a sani ba to sai Allah ya nuna maka su a idanka ya ce li'annal aina mawdi'un nawm babu cin karo saboda ido kam aya nan ake yin baccin ko da ka za ya ce fi manamika a cikin baccinka ko kuma a ce fi manamika a idonka ولو أراكهم كثيرا لفشلتم Allah ce tab ai ya Muhammadu da an nuna maka su masu yawa ne waɗannan kafiran da an nuna maka yawan su lafashiltum ai da kun ji tsoro gaskiya da kun samu rauni wala tanaza'atun fil amri Allah ya ce kuma da da da kun samu rauni lafashiltum da kun samu rauni wala tanaza'atun fil amri kuma da sai kun samu jayayya a cikin wato al'amarin wajen kai farmaki da Allah ya nuna muku yawan su kun gan su din za ku ce kai ya annabi anya za mu iya bugawa da mutanen nan wasu za su ce mu je kai wasu kuma za su ce a'a gaskiya sun mana yawa to amma sai Allah ya matse su suka zama kaɗan walakin Allah sallam sai dai Allah dai ya rufe asiri shine sallam ma'ana Allah ya rufe asiri ya kubutar da ku da samun saɓani da kuma samun wannan fashal ɗin innahu alimun bi zati sudur lalle Allah shine masani da abin da ke gudana a cikin kirazan mutane yani alima ma fi sudurikum min alhubb lillahi azza wa jal lalle kam Allah ya san abin da ke cikin zukatanku na san Allah da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa idh yurikumuhum idh taqaytum fi ayunikum qalilan ku tuna yayin da Allah ya nuna muku su yayin da kuka haɗu Allah ya nuna muku su a idonku kalilan kaɗan wannan kafin a haɗu ne to yanzu ɗin ma bayan an haɗu ɗin kuma Allah ya daɗa nuna muku su ga yanda suke wanzu Allah ya gani a baccinsa kamar yadda muka faɗa adadin wato ba masu yawa ba ne kafin ya gamu da su kuma ya gaya wa sahabbai cewa ni fa mutanen nan fa ni ban gansu da wani yawa ba sannan kuma yayin da aka zo kuma practical aspects din wannan haka aka gaya musu theory theoretical aspect din ne amma yanzu sai aka zo practical din a aikace da suka haɗu a badar sai Allah ya sa su a idon musulmai ya gansu kaɗan fi ayyunil mu'minin kawai sai suke ganin bari ma mu maza maza mu kammale su Abdullahi dan Abbas yake cewa laqad Abdullahi ibn Mas'ud kan yace yace laqad ullilu fi ayunina wallahi an mai da su kaɗan a idanuwanmu hatta qultu li rajulin ila jambi in ji dan masul ya ce wallahi sai da na gaya wani mutum yana gefe na a tarahum saba'in kai kana ga mutanen nan kusan kai mutum saba'in ma Allahu akbar mutum dubu ne amma Allah ya tukwikwaye su ya matse su suka zama yan kaɗan har ma ana ganin anya sun kai saba'in sai shi mutum ya ce ka ina ganin za su kai ɗari fa sai muka kama wani in ji dan mas'ud muka kama wani cikin kafaran da muka rike shi ya shiga hannun mu cikin ribatattun yaƙi sai muka tambaye shi muka ce kai ku nawa ne wai sai ya ce tab mu dubu ne fa shi wanda aka tafke shi yake a hannu kenan to shine Allah ya ce wa yuqallilukum fi ayunihim ko kuma ku mu'minai Allah yana sa su sai ya sa ku ku zama kaɗan kuma a idan su wasu cikin mushirkai din sun faɗa cewa ai ai waɗannan mutane sun juya ma kawai ku tafi an gama ma da sahabbai su mamu da ai sun tafi ba su da yawa ba kowa kawai a tafi wai saboda tsabar confidence suna ganin sun gama da musulmi abuja ne ce tab idan Muhammadu ya bullo yanzu da shi da sabansa kar wanda ya daga daga nan ku tsaya sai mun kurmushe su gaba daya sai mun tumfuke su from the source shine daga asali mu kammale su iya ce Muhammadu da sahabban nasa sun wuce ma sun wuce abinda ba su fi wuce dan taƙi ba ya ce kai in ji abu jahal da ya rena ma abun ma kaji ko abu jahal ce kai kar ma wani wanda ya yaki muhammad da sabansa kar ma ku ku bari za musu kamun kaji ne kawai kar ku bata takwabin ku ya lankwashe a banza kar ku yi bata ruwan kibiyar ku a iska ku bari kurum in sun zo kame su za mu yi muna daurewa kawai yana jin karfi da kuwa a cikin zuciyarsa ashe ku su za su sha kashi hakurai kuwa sai Allah ya ce ai mun yi wannan ne kaga gaskata abin da Allah ya faɗa kenan wa yuqallilukum fi ayunihim ku din ma musulmi sai su kafiran suke ganin ku ai ba kowa bane kadan ne li yaqdi Allahu amran kana maf'ula wannan dai abin da ya faɗa Allah yana so ya yanke hukunci da ya riga hukuncin da yake aikatacce ne daman min ila'il islam Allah yana so ya daga musulunci wa izazi ahlihi ya ɗaukaka musulmai wa izlali shirki wa alihi kuma ya kaskantar da kafirci da kafirai kuma a ko'ina ne wa ilallahi turja umur kuma dai ƙarshen tika-tika dai tek duk tsiya dai gurin Allah za a koma koma me ma dai gurin Allah dai za a koma to sai ya ce me kuma malam
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون shikenan ake karfafa muminai ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani da ku zo yakin badar din nan idza laqitum fi'atan fasbutu idan kun hadu da jama'ar kafirai din nan to ku tabbata ku kafu kada ku ja da baya ba a san musulmi da gudu da, da ja da baya ba sannan wazkurullah kasiran ku yi ta ambaton Allah da yawa wadullaha bin nasri wa zafri bihim ku ta roƙon Allah ya baku nasara kuma ku ci wato ku- ku ku fi ƙarfinsu la'allakum tuflihuna in kun yi haka za ku samu rabo a gurin Allah tabaraka wa ta'ala mana kunu ara- ala raja'il falah ku zamanto masu tsananin kauna na samun rabo kar ku yanke tsammani kar ku ce wai ba ku yi nasara ba a'a kullum musulmi in ya sa abu a gaba ya sa confidence kawai zai yi kar ka zama kana yin abu wai ka to bari mu yi ko zamu samu ko me ma na duniya a in dai ka roki Allah kurin kai with full confidence insha Allah kamar ma ka samu ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah kuna masu full confidence cewa Allah zai karbi abin nan da ku roga ya Allah ina neman ka bani nasara akan wannan abu kaza da nasa a gaba ka ji a ranka cewa insha Allah za ka samu nasara kuma in baka samu nasara a yanzu ba to akwai ta a lahira amma mutum yana yana raba kafa yana ganin kamar zai samu kamar bai zai samu ba a ina kada ku yi wannan wannan ayat tana nuna mana cewa an kira masu imani cewa su tabbata kada ku musulmi su rinka rawa kada ku rinka tsalle kada ku rinka jumping kuna shunting a'a ku tsaya wuri guda ku kafu akan gaskiya inda aka san ka gabar din nan gabar ne kada a ci- a samu ka zama zulwaj haini yau ka zo da wacce fuska gobe kana da waccan fuska a'a a san ka kaifi ɗaya ce wuka dama wani haka yake eh gaskiya haka yake sai dai ku hakuri da shi shikenan Allah ya taimake mu to sai ce me kuma وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين
Allah madaukakin sarki ya nuna mana cewa a nan bayan mun bi Allah mun yi imani da shi kuma aka ce mu kafi mu tsaya kada mu ja da baya to mu ci gaba da ambaton Allah ashe a cikin yaƙi ana so ana ana ambata Allah kamar yadda aka ruwaito sahabbai suna yaƙi ma suna zikiri mutum yana rike da kwattakobi yana kai farmaki yana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah saboda tsabar ya samu kwanciyar hankali kuma anan suka ce ashe zikiri shine yake maganin damuwa ambaton Allah ba yana maganin damuwa duk wanda yake cikin bacin rai yake cikin damuwa to ya yawanta ambaton Allah sun bata maka rai ne wani abu kake nema suka girbe ka suka hana ka ka je wurin a'a wani abu kake nema ne aka hana ka a'a a gida aka bata ma a'a abokane ne a'a yan adawa ne a'a yan hamayya ne a'a yan menene ka yawaita ambaton Allah astaghfirullah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah ka danne zuciyar kai ta yi kai ta yi kai ta yi yana da amfani dan Allah ce ala bi zikrillah tatma'innul qulub ku saurara da ambaton Allah zukata suke samun natsuwa wallahi ba sai ka sha kwayan bacci ba wallahi ba sai ka je kayi wa kanka allura ba akwai wanda saboda damuwa malam baya iya bacci sai ya cusa wa kansa allura shi allura ma dan ki ta masa yawa ma ba zai rinka zuwa gurin likita yana masa ba kurin da kansa yake soka wa kansa allura saboda humum na duniya tension na duniya baya iya bacci sai ya yi wa kansa allura ga zikiri ga ambaton Allah kai ta zuba tasbihi iya karfinka in ka gaji ka kama tahmidi hamdulillah alhamdulillah alhamdulillah aka ji wani sa- sahabi yana yawan faɗin ka- kalmar alhamdulillah alhamdulillah aka ce aka yi ce kalimatun ahabba Allah kalma ce da Allah yake son ta shi yasa nake ta faɗa nima don Allah ya so ni da zikiri ake samun buɗi imamu shafi aka ce idan abubuwa suka rikice masa kawai sai ta isa gifari ke ta astagfirullah astagfirullah astagfirullah da yawa oba sai ga ya samu buɗi to kuma kai ma ka gwada ga annabi yunus kifi ya haɗiye shi ya nutsa cikin ruwa ga duhun cikin kifi ga duhun kogi ga duhun ƙasa ga duhun taɓo amma da ya fada cikin wannan yanayi kai yanzu akwai tashi hankalin da ya wuce wannan mutum kifi ya haɗe shi kuma ka ji kana motsi a cikin kifi baka mutu ba wata duniya ta, ta daban amma me yayi tasbihi subhanallah subhanallah subhanallah akwai damuwar da ta wuce wannan sai damuwa ta same ku sai ku manta da Allah ku je kuna raɓe-raɓe kuna kama ƙwayoyi ko kuna kama wani shirme ko bokaye Allah ce falaula annahu kana minal musabbihina la labitha fi batnihi ila yawmi yub'asuna da ba dan yana cikin masu tasbihi ba da ba dan annabi Yunusa yayi ta yawaita tasbihi ba da ya fada cikin kifi ah to ai da ya tabbata a cikin cikin kifin nan har kiyama ta tashi Allah ce wa inna Yunus lamin al-mursalin iz abaqa ila al-fulk al-mashhun fasahama fakana min al-mudhadin faltaqamahu al-hut wa huwa mulim shine faltaqamahu al-hut hutu ya hadiye shi hutu hut shine kifi فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالأراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون har izuwa ƙarshe kenan ashe ambaton Allah shi ya kubutar da shi kun ga mutane ana cewa wato a daina a daina zikiri wanda yake na na wannan na na bid'a wanda babu hujja babu dalili a kansa to an ce a daina kwarai tun da Allah bai ce ai ba annabi bai ce ai ba amma akwai zikirin da Allah ya halatta da annabi ya halatta wanda kuma wajibi ne ya kamata a ce a rinka yi kun ga kuna faɗaukan hankali na akan kujerar nan kurun mutum ɗaya ya ajiye kujera ku shi kenan ba yan ta labari ba to ashe kaga yayin da aka ce wa mutane ku daina wancan na bid'a ne ku daina yin wancan na kuskure ne to sai ko mutane su kama na gaskiyar yanzu ka yi tunani tsakaninka da Allah da abin da ya same ka ka taba zuwa kai tasbihi ka ambaci ubangiji saboda ka shiga damuwa amma ga qur'ani yayi bayani da annabi Yunus alaihi salatu wassalam abinda Allah ya dora masa ya kama Allah to kaga wannan yana da kyau mu yi wannan Allah ce wa Allah wa rasulahu ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala tanaza'u fatafshalu ku daina yin jayayya kalmar jayayya wala takhtalifu ku daina sabawa fatafshalu idan kun saba to za ku samu rauni duk lokacin da kuka yi jayayya kuka samu sabani to ku rauni ya tabbata gare ku wa tazhaba rihukum kuma ƙarfinku zai tafi ƙarfinku zai tafi kuma wannan gaskiya ne yayin da kuke tare kanku a haɗe ƙarfinku ɗaya alƙiblarku ɗaya manufarku ɗaya jagoranku ɗaya mahaɗarku ɗaya matafiyarku ɗaya kun fi ƙarfi kun fi firgita abokin gaba amma in kuka bari sabani da jayayya ya shiga tsakaninku Allah ce to rauni ya zo muku tsintsiya da take haɗa wuri guda ta fi share wuri da wurwuri sabanin idan aka kakkasa ta ƙwaya biyu ƙwaya uku za a daɗe ana shara ba ta gama ba kuma tsuntsiyar da take haɗa wuri guda idan an zo karya ta ana wahala sai an wahala amma idan ana so a karya ta da wuri sai a rarraba ta kwaya uku hudu biyar yaro karami ma za a sa ya tsintsinke ta ya kakkarya ta kuma lami lafiya da ke wannan ayat tana nuna mana mu haɗa kanmu mu haɗa ƙarfinmu kada mu yi saɓani iya saɓani iya rauni tunda wannan yana gaba tare da wannan to in masifa ta zo wancan ɗin ba zai taimake shi ba kuma wannan shine gaskiyar lamari kuma shine halin da muke ciki yayin da mutane suka rike gaskiya suka koma ga Allah suka bi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam suka yi haƙuri da sabanin da ke tsakaninsu da damuwa da ke tsakaninsu da ƙabilanci da ke tsakaninsu da ainihin wato dukkan abin da zai iya shiga tsakaninsu ya raba tsakaninsu suka ce sun yi haƙuri da wannan to Allah madaukin sarki sai ba su ƙarfi sai ba su fawa sai ba su ƙuwa idan an yi haka to sai ga musulmi sun samu ɗaukaka sun samu matsayi a gurin Allah tabaraka wa ta'ala ai malam nan zaka dawo insha Allah ga wuri nan bismillah faddal to shi sa Allah ce wala tanaza'u kada ku jayayya shine wala takhtalifu fatafshalu sai ku samu rauni wa tazhaba rihukum sai kwarin ku da karfin ku shikenan sai ya tafi to shine Allah madaukin sarki yake cewa wasbiru kuma ku yi hakuri ku ƙara jurewa ku ƙara daurewa dan Allah ya san cewa rayuwa ta dan adam wato ba ta yiwuwa dole sai an yi haƙuri idan ban yi haƙuri da kai ba to ba za mu zauna lafiya ba matarka da kake zaune da ita idan baka haƙuri da ita tuntunin da ka mata saki ɗari biyu ma ba saki ɗaya ba kenan dole sai mun yi haƙuri kuma dole ne sai mun jure sai mun daure sai mun yi afuwa wa junanmu wasbiru inna allaha ma'as sabirin ku haƙuri lalle Allah madaukin sarki yana tare da masu haƙuri masu juriya um, ina taya kaina da kuma 'yan uwana ɗalibai murna da farin cikin a zuwan babban bako dattijo uba kuma kaka a gare mu a addini da kuma da'awa malam bawa wanda yake shine mai tafsiri da ƙungiyar jama'atul izalatul bid'a ta turo shi daga national wanda yake zai gabatar da tafsiri a garin kuma yau gashi a wannan wuri allah madaukin sarki ya kawo shi ya kawo mana ziyara ta mutuntawa da girmamawa da kuma ƙara tabbatar da abin da shi yake kira a kai kullum kuma abin da in muka je ziyara wajensa yake gaya mana cewa mu yi haƙuri mu zauna da juna lafiya kuma mu haɗa kawukanmu don mu yi wa addinin Allah aiki tare zan yi ta'aliki akan malam insha Allah tabaraka wa ta'ala bayan na ba shi dama ya magana insha Allah tabaraka wa ta'ala amma dai ni yau ina so in gaya muku tunda na zo kuma ban taba shiga cikin farin ciki ba da jin daɗi irin wannan rana ko ba komai ka zauna kana karatu babanka ko kakanka yana tattare da kai wanda ya riga ka damawa da farawa a cikin wannan harka ta wannan abun farin ciki ne kwarai kuma wannan yake nuna cewa alhamdulillah burinmu ya cika kuma bukata ta biya muna fatan Allah ubangiji ya dada hada mu kan alkhairi kuma ya datar da mu sai aya ta karshe da za mu karanta kafin mu mika malai mana ta'aliki insha Allah na'am wala takunu kallazina kharaju ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط bayan Allah madaukin sarki ya umarci musulmi da su yi haƙuri su jure su daure kada su rabu kada su watsa kansu wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum sai Allah ce ku yi hakuri dan ba a haduwa sai an yi hakuri gaskiya kamar yadda da baki da hakori ko harshe da hakori suna sabawa to kuma dole ne kuma ni da kai zamu iya sabawa ko musulmi dole ne zamu iya samun bambancin ra'ayi kamar yadda muke samun bambancin abincin da zamu ci yanzu wani yana son shinkafa da wake wani baya so wani yana son tuwon dawa wani kuma gaskiya fi son na masara to kaga ba za su yi faɗa da junansu ba kowa sai hakuri ya ci abin da yake da shi to Allah ya ce ku yi hakuri wasbiru ku jure ku daure lalle Allah yana tare da masu hakuri yana taimaka musu wannan tarayya ta taimako tarayya ta agaji tarayya ta karfafawa hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama a wasu kwanaki da manzo Allah ya je yaki jihadi fi sabilillah sai ke cewa ya ku mutane ya ayyuhan nas la tatamannu liqa al adu ya ku mutane duk da an ce kun haɗu ku rike junanku kada ku yi burin gamuwa da abokanan gaba kamar irin mutane marasa fasali masu shirbici da shirme ka ji mutum yana cewa ka Allah kawo faɗa ko ka ji mutum yana Allah kawo yaƙi mu yi kaza subhanallah wannan muguwar kalima ce kaburat kalimatan takhruju min afwahihim wannan mummunan kalma ce wa sallallahu al-afiyah annabi ya ce ku roƙi Allah zaman lafiya fa idza laqitumuhum idan har kun gamu da abokanan gaba din in haka din ta faru zai iya yiwa akai muku farmaki kuna kwance fasbiru to ku yi hakuri kaga fassara aya kenan wa alamu anna aljannata tahta zilali suyuf Allah ce to babu gudu babu ja da baya ba tsoro ku sani aljanna tana karkashin inuwar takwabi ne annabi ya ce Allahumma munzilal kitab wa mujriyar sahab ya Allah mai saukar da littafi ya Allah mai gudanar da girgije da gajimare wa hazimil ahzab mai rusa rundunoni abokanan gaban Allah da na manzan Allah ihzimhum wansurna alaihim ya Allah ka girgije su ya Allah ka kwantar da su ya Allah ka danne su ya Allah ka taimake mu akan su ka duba duk matsayin da Allah ba manzan Allah da kuwa da shaja'a da confidence da tabbaci na cewa shi ke da nasara amma yana addu'a Allah ya bashi iko to shine Allah ya jawo kunnan mu'minai ya ja kunnan su ya musu gargadi wala takunu kalladina kharaju min diyarihim batara kakku zamanto kamar waɗanda suka fita daga gidajensu bataran suna nuna alfahari su Abu Sufyan kenan da shi da almajiransa ga alfahari wa ri'a'an nas da nuna riya at-tughyan fi ni'ma nuna girman kai saboda wata ni'ima da Allah ba su ta lafiya da mulki da kin godewa Allah tabaraka wa ta'ala ga kuma riya wa yasudduna an sabilillah suna toshe hanyar Allah tabaraka wa ta'ala suna hana suna hana masu aikin Allah su yi aikin Allah suna hana masu bin Allah su bi hanyar Allah suna toshe hanyar Allah suna tona duwatsu su dora akan hanyar Allah wallahu bima ya'maluna muhit ai lalle duk abin da suke aikatawa Allah mai kewayewa ne mai ilimi ne masani ne ga duk abin da suke aikatawa wannan ayar ta sauka ne akan mushrikai yayin da suka fuskanci filin badar suna tare da girman kai suna tare da alfahari manzo Allah ce Allahumma hadhihi quraishun qad aqbalat bi khuyala'iha wa fakhriha ya Allah ga quraishawa nan sun fuskanto da nuna alfahari da nuna isa da nuna girman kai tujadiluka wa tukadhibu rasulaka suna jayayya da kai suna ƙaryata manzanka Allahumma fa nasruka alladhi wa'adtani ya Allah mu dai bamu da alfahari ina neman nasarar da kai mu alƙawari wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ne dan ya nuna musulmi cewa kada su fanta da girman kai da nuna isa da nuna dagawa ba irin yadda su Abu Sufyan suka yi ba suka ce wallahi yau za mu je Badar ba wanda ya isa ya hana mu je ruwan badar in ji abu sufyan ba muhammadu ba kowaye sai mun kawar da su mun ture su daman badar din wani wuri ne na taro da ake yi duk shekara larabawa ana haduwa a nuna jarunta da isa a yi waka a shagiya a danne mata a yi rashin mutunci kasuwa ce ta shekara-shekara yace sai mun je badar wallahi in ji abu sufyan kuma za mu tsaya a badar bayan mun kashe su muhammadu sai mun yi kwana uku ma mu yanka raƙuma mu ci mu more mu gasa nama mu ci mu ciyar yace mu sha giya mu shayar da giya yace mu kira mata su yi mana waka mu yi rawa kuma larabawan duniya su ji cewa mun zo mun danne muhammadu mun kammala da shi daga yau ba wani wanda zai zo wani musulmi ya ce zai nuna mana shi wai ya kai wani suka yi wannan alfahari suka tanadi duk abin da za su yi to kuma sai abin ya zo ya juya musu yadda ba sa tsammani to duk lokacin da mutum ya nuna alfahari da nuna isa a cikin lamarinsa sai Allah kwantar da shi to Allah ubangiji ya ba mu zaman lafiya kuma ya raba mu dukkan fitina kamar yadda na gaya muku ya ku yan uwana ina cike da farin ciki kuma ina a ran bakin ku ina nuna farin ciki da goyon baya dangane da ziyara da malam ya kawo mana ya mun dabara ne ya mun waye wallahi kuma haka ya mun ina kokarin kai masa ziyara gida sai gub sai ya ritsa ni daman tun ba yake cewa to insha Allah baɗi dai ba za ka riga ni ba kuma wallahi gashi muna kokarin dama a goman karshe muke so mu kai ziyara to gashi ya mana dabara irin ta dattawa ya ka wallahi malam mu ya kamata mu je mu kama ziyara wallahi kuma muna shaida maka wallahi muna tare da kai da goyon baya ɗari bisa ɗari ni dai Allah ya sani a garin nan ni ban ji wani mai suka da ya fito yake faɗin wata magana ta suka akan ka dangane da da'awar da kake ba kuma ya kamata da Allah ya sa ya ɗauki ranka tuna na tabbata za ka samu addu'a fiye da yadda kake tsammani a garin kumu saboda mafarkinka ne Allah ya tabbatar maka da kuma abin da kake ta kira na san ka haɗu da ƙayoyi da dama a hanya an ƙetare abubuwa da dama to amma a matsayin ku na dattawa wanda izala nan ku ne iyayenta ko kuka tsuguna kuka haife ta a gaban ku aka yanke mata cibi aka mata komai kuma kuka san ta ɗaka da waje kuma wallahi ba wanda zai jayayya da ku akan abin da kuka faɗa ko me yake da shi kuma ko me ya taka muna fatan Allah ya ƙara masa lafiya kuma Allah ya ƙara malam nisan kwana da kuma ɗaukaka kuma wannan ziyara da shi da yin agaji da suka zo suka faranta mana rai su kansu suka rako malam to muna fatan Allah ya musu sakayya da alkhairi kuma Allah ya mai da malam gida lami lafiya na san wasu suna nesa watakila ba su ga malam ba don ku ji tabbas garanti zan ba malam abin magana don ya isar da saƙo na girmamawa da mutuntawa Allah ya saka masa alkhairi malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يبقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته domin bayan yabo da godiya ga Allah makaɗaici da kuma yin salati ga annabin rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da sahabbansa da iyalansa da dukkan masu koyar hibi da bihar kiyama Allah sa muna cikinsu to muna addu'a ga iyayenmu waɗanda suka yi mu suka kuma bayan haihuwa kenan suka yi mu da malumar ta karantar da mu ka fahimci addini don suka ɗora kan wannan hanya ta sunna muna roƙon ubangiji Allah ya gafarta musu Allah ka yafe musu wato kamar yadda shak abdullahi yake magana fi sabilillahi gaskiya na ce kar a gaya mai zan zo shak abdullahi aikin da kake wa addini to ba maka sakaya sai Allah domin a nan garin aku ina ji ba guri ɗaya kake zuwa kai tafsiri ba wannan gudunmawa ne kake badawa ba don kana bukatan komai gurin kowa ba illa abin da hake nema ta ce aljanna Allah to da mu da kai Allah har abinan aljanna na san inda na ce zan zo bisa ga yadda yake mutunta masu gemu ba maganar karatu ake ba yana gifin farin gemu dattijo don ya zauna a garin makka a nan ya karatu kuma ya ga yadda ake girma masu farin gemu to in na ce zan zo zai kokarin ice ba zai zo ba shi zai je to alhalin kuma ziyara nake kwaɗayin allah ba ladan wadda ake ba masu ziyara saboda ka na kawo ziyara muna fata abin da ake wani ziyara Allah ka ba mu kuma nakan yaba masa inda duk mutum ya samu alkhairi ya zo ya raba a cikin mahaifarsa yanzu kun ga wani ne ba nan zai zo ba wani gurin zai nema a sani na kuma na sani babu wani abin da yake kwaɗayi a wannan gari illa lada kasancewa kawai mahaifarsa ce kuma mutane suna da abubuwa da dama kasancewar shi ya karatu a waje kuma ya fito yanzu kun gan shi da auki kyakkyawa to sai ka iske mutum ba zai yi tunanin zai iya ba da wani abu na ihisani gare shi ba kuma ya saba shari'a wannan da duk mutum ya kai yanzu da zai fita yawo ko ya fito wani guri sai abu aske wani mutum ya auro mudun siga daya azumin ne ce aka zaka ce abu dalaga wani ha kawo mudun siga wallahi zai ji daɗi kaga ya fi karfin shi to mutane shedan na musu barazana da irin wannan shi babban malami ne da mota abin da kullum zan ba shi komai wannan ya saba wa ka'ida ya saba wa ka'ida kuma karatun na yanzu da ya je shi kaɗan ya sa abin da ya sha kuma shi kaɗan yanzu ainihin da aka yi ya tafi kuma ina jin in ana lissafa ana lissafa kila ba wadda ba ko kwabo amma yanzu kuma fa yanzu ana nan ana iban abin da ya taho da shi kuma a halin da muke ciki yanzu a ce ba wani abin da ke gudana to wannan akwai abin mamaki Allah ya sa a gane a gyara to bayan haka nan dangane da haɗin kai kamar shi abu ya faɗi ni tun farkon lamari tun haɗuwar izala ko tun kafa ta tun masu wa'azin ‘yan kaɗan ne na kan gabansu a sheikh ismail idris zakariya allah gafarta masa shi kaɗai yake wa'azinsa a lokacin ana kiran wa'azin wa'azin ismail idris ga wanda zai yi zagi sai ce ku zo mu je wa'azin tsohon sojan nan to abu ya ƙarfi shi ne alaramma shi ne mai wa'azi shi ne mai kaza to sai muka samu alaramma na farko shi ne musa ɗan ƙaho to shi ya ƙufa sai zo iza baƙi ma na karatu ana wannan hali sai allah ya kawo ni wadda ke bin hanyoyin sufaye shi na hali ya bam ya zo makabala da malam ya fahimci abin da yake ba gaskiya ba ne sai ya komo sunna to sai ya zama shi ke buɗe wa'azi kafin malam ya yi sai ya zama kusan a najeriya a lokacin nan masu faɗa a sasi wa'azi a ji shi malam ɗin sai shi a hajiya haya ɗin sai su nisu gumi sai malam abokar gumi malam ya jarce kan wannan kira kuma wahalar da ya sha allah kaɗai ya sani to har aka kai yadda ya ƙoƙari ya kafa wannan kungiya da shawarar wani mai gidansa ana kai a kanar alasan duk suna soja sai kafa wannan kungiya wanda kowane mutum ya taho ta haɗa zumunci wanda ba shi da iyaka to ni tun lokacin da ilan ta haɗu ni garin makamancan muna haɗe ran da matan rabu garin makamancan muna haɗe har rabu wannan shekarun na masallacin mu ɗaya ne an juya duna ce a ni ban san wannan ba maganar mutum ina kaduna ko kakuri yake in dai ya da kitabu wa sunna ya zo wani limanci an ƙare har aka rabun har aka haɗun mu a haɗa miki kuma za a baka mamaki za ka zo masallacin juma'anmu ga ɗan agaji mai hannun dama wannan a hannun hagu an ba su akwatuna neman taimako in an gama sallah wannan ya nan wannan ya nan oho mun dai sallah to wannan matsala ita ce wadda gudunmuwan da Allah ya mana wannan na haɗu wannan ba ƙarama ba ce kuma shi ne burin abubakar mahmudu gumi ya iya iyawa abin ya haɗu Allah ya ba shi iko ba kusan da wannan abu bakin cikinsa wannan da damuwansa har Allah ya karɓi ransa to sai ya zamo da yake abin na Allah ne sai ga haɗuwan ta faru kamar mafarki saboda haka nan nake yabawa a sheikh muhammad sani haya jingir ya gaji alkhairi kuma mutumin alkhairi ne duk lokacin da muke tare da shi muna wannan magana yakan ƙara ƙarfafa ni akan haɗuwa sama da shekara biyar baya lokacin da zai taho ta'aziyya da maganan haɗuwan nan yana so ya kawo maganan haɗuwa wallahi bai gaya wa kowa cikin tawagan ba domin ya san da ya shawara da an samu go shawara sai ya shuru abin shi kawai sai da aka bai magana to yana faɗa kuma sai ubangiji ya tabbatar da shi to ya mutanen kumu Allah ya muku arziki da yawa ya yi muku baiwa in ma ku yi amfani da wannan baiwa in ma ku bai ta zube kuna da manoma da makiyaya da 'yan kasuwa da manyan mutane amma ba kwa san fidda kuɗi ku taimaki malamai Allah ya muku alarammomi a garin kuma kamar ruwa yanzu dan madina dan madina ake faɗe muke dan madina dan ko dan maka a nan garin kuma mutum nawa ne amma a cikin abin na din shin akwai wani mutum daya garin da zai buƙi shi na turawa ne to kuna jin waɗannan mutane da suka suka ɗauko wannan alkhairi anya in sun ƙara zauna garin ku kuwa to dole a gyara shi malami ba a cewa ya kuɗi da yawa haka ake ce malamin nan ya yi kuɗi to wallahi zagi ne an fa zage ka sai a ce ai malaman sun yi kuɗi ya kamata a ce malamin nan mai karatu ne sai aka ce malaman ai sun yi kuɗi ana fa zage ka me yake so ya maka Allah ya gafarta fi da bin zakariya malam ibrahim bawa mai shinkafa Allah ya ji kanshi ya tafi wani guri ka san mutum ne mai ado mutum ne mai ado to da aka tashi je ya zubo wata riga ya gyara gashi da gemu mai kauri da ya zo sai wani mai kuɗi kan shi kai alga wata wannan kai wannan riga kai kun fara kuɗi fa to wannan kalmar da ya faɗa mishi shi ma ibrahim ba bai gane ba sai ya faɗa ismail idris ya ce kana makallawa kaji kaji wani ya ce maka ya ce a'a abin da yake so ya gaya maka zakan da yake baka ne bana ba zai baka ba kuma wallahi haka aka yi saboda ya gani da riga mai kyau a wannan shekarar ba shi zakka ba to fi sabilillahi mu gyara wannan bangaren kenan bangaren matasa ya kamata ba da wani za ka yi koyi ba abin da aka ba koyi a rayuwar addini ka yi koyi da annai muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen aiki sa tufarka tafiyarka ma'amilarka duk matsalarka ka yi koyi da annai muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma bayansa an ce ka yi koyi da mutanen kirki ni da so samu ne sai a ce bari in kokari in zama abdallah ina jin haka ya kamata a yi yaro ce ni ne abdallah bari ka ɗaya yi maganin ina wa'azi yana so ya koyi shek abdalla to idan wannan na zuciyar shi zai sa rai a karatu kuma in sha Allah ko bai ka abdalla ba sai ya faɗa kuma an ji to babban takaicin yanzu sai aka ɗauki hankalin ku ga koyi koyan malaman sunna aka ɗauki hankalin koyi koyan manzan Allah saboda abubuwa daban-daban aka share hankalin mutane aka ɗauki hankalin matasa aka ɗaura hankalin 'yan mata aka ɗora kan fitina Allah ka isan mana nakan gabansu shi ne wasan kwallon kafa wanda zai masifa dauda ajobi farfesa yana ce akwai gun da ya je ya samu wani kamfani an aje bidiyo da abin da kala tv ana raba sai a dubi gun da matasa suke zaune suna yawa sai a ɗauki shugaban an ce waye shugaban gurin nan in ce shine sai a ɗauka ce to ga wannan aro ku dinga dubawa in dai aka bi aka suna dubawa lokacin sallah ya yi ba su je ba sai a ba musu an gama da nan gurin kenan haka suka dinga yi to yanzu ina maimaita wannan ƙwallon ƙafa nan ta zama masifa yaro sai ka iske shi da wata jesi wai ta jesin barcelona in na faɗi sunan shi sai ka yada ja he dan an santa wannan shi dan barcelona ne wannan dan madrid ne wannan dan mayu ne wannan wannan dan AC Milan ne wayannan abubuwa e zai karanta maka kowane team zai karanta ma kowane club saboda san abin su waye a AC Milan ce wani shi ke su ne attackers amma wani na benci waye ke kaza sai ce wannan shi ne strikers guri kaza ya san duk masu motsa abubuwa ya san shi gidafacin waɗannan tim amma abinda zai baka tsoro billahi lazin kace to meye sunan ƴaƴan annabi Muhammad wallahi bai sani ba manzon Allah ya shi nawa ne sai ya ce shi bai sani sunan suwa bai sani ba amma ya san tim din AC Milan to idan ya zama ka san arnan da ke kudu can kasan turawa baya san ka baya san addinin ka baya san kasan ka baya san kalan fatan ka ka tsaya sai da ka haddace shi gaba daya ga wadda aka turo shi hanyar shi dan aljanna to anan me dangantanka da manzon Allah matasa mu gyara wannan zaka iske mutum matashi ya sanya wannan jesi din akwai cross a gaban rigar cross ko imanna a motar shi gashi ko sanya rataya salib a ƙa'idar musulunci ridda ce wanda duk yara sa tare yana sani ganin ya ridda to menene na sha'awar sa kayan su in ma za ka kalla ni ban ka kalla ba amma ka ɗauki abin sama da ibada bari in gaya muku kiristoci ba sa ƙaunar mu da farko tukuna saboda muguwar kyama wallahi kirista ko rago baya ci rago bai cin rago saboda kiyayya menene laifin rago ana laye da shi ana hadaya da shi musulmin nama ne ba zai ci ba kuma wannan sa hula rasin sa hulan nan musiba ne gare mu wanda ake son mutum ya girma dan kara sa hula in ta kai in ta kai dan sa rawani dizara to ba ma rawanin ba hulan ma yayar inda aka fara wannan shari a ƙasar mu ne lokacin da wani gwamna ya yi sarakuna na cibdon na kiristo suka ce dole sai mu sarakuna aka mu sarakuna nasu aka balla zazzau aka yanyanka aka ba zankuwa aka ba ina ne bayan da duk zazzau ne wani lauya wadda yake mai wa'azinsu ne sai ce to a kira ga waɗannan sarakuna kowane sarki da ya zo sai ya zo da alkyabba da rawani da ya kalle su haka sai ya ce tuk kun kawo mana masifa ai wannan ba sarauta aka baku an baku musulunci ne bambancin mun da limamai kowa ya sako alkiba da rawani ya ce to tun da wuri in za mu gyara mu gyara mun ɗauko addini ne wannan ba sarauta ba daga nan wani yar ya sa buzun damusa wani ya sa fata haka suke har yanzu na a kowanne ya ba da umarni duk hakimin shi ya ce rawani ya sa fata ba sa ƙaunan abin da ya shafe mu kai ku kana ƙaunan abin da yake so idan mutum na so ya koyi me ko a sata ya ga ga Saudiya ya buɗe gudun karatu iji sigogin karatu ira'o'i daban-daban ya gyara abin da bai iya ba da Saudiya nan kullum suna abin nan kai rigo Saudiya ma gurin layin maka da Madina kai doguwar riga kai koyi da ita ka sa doguwar riga shin ka taɓa ganin wani mutum kirista ya sanya dogon riga irin na saudiya ka taɓa gani shin kuma kuna jin za mu yi ci gaban da za mu cire doguwar rigan da ban riga mu ɗaure mu kai america a dinga rubabi za mu kai wannan ci gaban to ba ma fa yanzu su kokari suke in sun tara sun kawo kayan sun daure sai matar baturiya ta sa rigar ma sannan ka ta sa in an kwanci ka yanka ka ba matarka rigan baturiya ta gama tayar sannan ka dauko ka ba matarka dan abin da bature ya sha dan karamin yaro ya gama abin shi sai ka dauko ya sha sanyi ya gama tsiye shi an hada an kama kana munna ka samu sabon yanka ko zaka saya baba sunan danka kenan ya jama'a matasa saboda haka mai koyi da makaranta alkur'ani mu tsaya makaranta alkur'ani na faɗi wannan a wancan gurin wallahi in aka samu saurayi a garin akwa jahili bai san addini ba to ina jin ita fi lahira inda ana wuce wata zai wuce domin a gani na gari irin akko wannan gari irin kumu wannan mai girma kamar kumu a najeriya ban taɓa ganin gari mai girma kamar shi da yawan mahaddata kamar nan garin ba kuma ka zo ka yi tafsiri ko ina ko ina tafsiri ko ina tafsiri ko ina tafsiri ko ina tafsiri ana fasara alqur'ani aka zo aka tambaye ka faralan sallah kace baka sani ba yayi daidai baka san faralan sallah ba ba san mustahabbai ba sun mai baka san ma'akkadai ba baka san wanne ake bari a kabiliya ko ba adiya ba wankan da nawa kila baka iya ba ko kai musulmi ne karatun qur'anin baka iya ba sai ka ce gerin mangalubi gerin mangalubi ba karatu bane walal lalina wallahi ba karatu bane al'anta alai wannan ba karatu bane ka tsaya ka koya abinda zai baka kunya sai samarin sun haɗu an zuwa ce a yi sallah sallar isha sai a ce wuce sai a kai wuce a wuce kai kai wuce don mai dan karatun bayyana ne ya san bai iya ba ya san bai iya ba in ya wuce barna bai yi amma barnan ya yarda a haka yayi shi da Allah an buɗe tahfiz Qur'ani da sauransu to an buɗe makarantar haddan Qur'ani kun gudu ran nan magado ke gaya mun karatun bai karuwa ɗaliban sai waɗanda ke na ji labarin mahauta su ma an buɗe makaranta su ma ta tara ja da baya kullum aka buɗe makaranta sai ta dinga ja da baya me matasa wurin tashi ne wannan wurin matasa ne wannan Allah ya muku albarka Allah ya gyara halin mu da ku baki da Allah ya ɗora kan abin da yake daidai Allah kawai maganin dukkan musibu Allah ya saukar da alheri a wannan gari Sheikh Abdullah Allah ya maka sakiya da alheri ni ma na taho in samu ladan ziyara muna fata Allah ya Allah ya albarka ubangiji iyayen mu Allah ya gafarta musu matasan nan namu ubangiji Allah ya taimake ku wanda ba su da aiki cikin ku Allah ya bashi wanda ke da aikin Allah ya shi albarka wanda ya kama hanyar lalacewa cikin ku Allah ya shirya da shi ubangiji Allah ban da jaya da hadda wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah madaukin sarki ni ba da wani jawabin da zan faɗa illa in daɗa nuna in a bakin ku na yi wa malam godiya dangane da waɗannan kalmomi na dattijantaka a takaitaccen lokaci ya bugi abubuwa masu tarin yawa to kuma haka daman Allah Ubangiji yake musu baiwa bayan karatun da aka yi da kuma gogewa da rayuwa da sanin mai ke faruwa tsakanin al'umma kuma muna masu godiya Allah saka masa alkhairi kamar yadda malam ya muku bayani wallahi ya zo wannan ziyara ce saboda kauna da kuma goyon baya kuma muwa muna gaya masa muna kuma kaunarsa saboda Allah kuma muna goyon bayan shi kuma wannan gari namu na kumo duk wannan abin da aka yi an yi wa wato da ni da malam duka mu baki ne zuwa muka yi tafiya za mu yi barku kaga ashe gini ne aka muku na alkhairi kuma dan ku ci ribar wannan abu ku amfana da shi kuma Allah ya muku ni'imomi da tarin yawa ku yi amfani da wannan ni'imomin kamar yadda malam ya faɗa kafin su kubuce muku kuma ina gaya wa malam cewa insha Allah wannan faɗa da kai gaba ɗaya kai mana faɗa a matsayin mu na yaran garin nan samarin garin nan mu maka alƙawari insha Allah za mu tsaya tsayin daka mu ga mun tabbaka wannan abin da ka faɗakar da mu ka mana faɗa a kai kuma insha Allah ta'ala mahaddata da ake samu da makaranta da ake samu alama ne na samun canji insha Allah biidhnillahi masu alkhairi za su rinjaye marasa alkhairi kuma yan uwa ina so in ari bakin ku har yanzu ku yi wa dattijan nan addu'a ba shi kadai ba da duk wasu makamantansa ku dube shi ku duba fuskarsa ku duba fufra ku duba irin labarin da yake bayarwa yanzu wasu sunan nikin wasu mutane da ya faɗa da yawa wasu ba san da su ba kuma waɗanda su ne asali wajen ƙoƙarin gwagwarmaya akan kiran mutane zuwa gaskiya da yawa wasu sun mutu sun tafi lahira to dukan muna hanya muna fatan malam idan Allah ya kawo maka ajalinka Allah ya sa ka cika da kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah kuma wannan hidima da kake wa addini kai din ma kake baro garin ka mai nisa daga Kaduna na tabbatar a kafancan ana da bukatar ka sama da yanda ake da bukatar ka anan amma ka yanke ka tafi saboda manufar isar da alkhairi muna fatan Allah Ubangiji ya saka ma da alkhairi ziyara kam damun kana cikinta ita ka zo yi kuma ka daɗa ƙara wata kan wata muna fatan Allah Ubangiji yawaita maka nisan kwana kuma ya ƙara maka ƙarfi da lafiya kuma Allah ya tsare baya ji kan iyaye kuma malaman da suka gabace mu Allah musu afuwa ya yafe musu waɗanda suke yanzu kan hanya ta yin da'awa din Allah ya karfafa su kuma muna addu'a Allah ya daɗa haɗa kawukan al'ummar musulmi gabaki ɗaya Allah shirya mana gaba da kiyayya da ke tsakaninmu Allah ya sanya mana kauna da farin ciki mun gode malam mun gode mun gode mun gode kuma muna godiya ta musamman ga kungiyar izala ta wannan gari na Akwa local government da zuwan malam to wannan yana nuna mana farin ciki da goyon baya kwarai da gaske Allah ya saka muku da alkhairi kuma Allah ubangiji ya amfanar da mu da abin da aka gaya mana ina mika godiya ta musamman ga rundunoni na 'yan agaji da suka ajiye ayyukansu da lokutan suka zo suka mara malam goyon baya suka rako shi suka taimaka masa Allah ya saka musu alkhairi da kuma duk waɗanda suka tafi ba ma 'yan agajin ba da kuma da kuka yi haƙuri ku zauna wannan lokaci muka saurari wannan dattijo Allah ubangiji albarkaci rayuwa اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم حوزة الدين يا رب العالمين اللهم اعزنا ولا تذلنا واكرمنا ولا تهنا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين